أحسن الله عليكم ثم قال باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق والشرك قد جاء منه والشرك قد جاء منه أصغر وهو الرياء وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا كمن يصلي لربه ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد كذلك الحلف كذلك الحلف بالمخلوق من وطن كذا الأمانة والآباء والولد وبالشهادة فالساري يكفرك يقر في القلب معناها وينفصل ونحو لولا فلان كي كان كيك وما شاء الإله وشئت الكل منتقل وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل ولكن ليس يعتقد ولانتفاء التساوي جاز ثم مكان الواو نصا وأهل العلم ما انتقلوا ما انتقلوا والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا النفاق كل على نوعين قد يرد فالكفر بالله معلوم وسمي بالكفر القتال للإسلام يعتمد والظلم للشرك وصف وصف ثم أطلق في تظالم الخلق منه الغش والحسد والفسق, والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسلام يبتعد كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لما يعد أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنين ومن إن حدثوا فندوا نعم yake cewa babun shirkun duna shirk wa kufrun duna kufr wa zulmun duna zulm wa fusuqun duna fusuq wa nifaqun duna nifaq babu mai magana akan cewa ana iya samun wani nau'i na shirka wanda ba mai fitarwa daga musulunci ba shine shirkun duna shirk kufrun duna kufr wanda ya kasance an yi itlaqin ismul kufri akan shi wa huwa laysa kufran lakin litaghlid wa takhwif wa tahdhir kuwa itlaqin ashirku alayhi wa huwa laysa shirkan lakin litaghlid wa takhwif wa hadhihi almaqasid allati dhakarnaha an gane ku dan a tsoratar da kai karkai au bi ma'ana akhar yuqalu lahu kufr yuqalu lahu shirk li'annahu yuaddi ilayhima يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الشرك كما قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على على الميت أن الطعن في النسب يفضي إلى الطعن في الذي أنسب الأنساب الذي خلق الخلائق بنسبهم وكذلك النياح على الميت قد يؤدي إلى سوء الظن بالرب الذي أمات هذا الميت مفهوم؟ وكذا ظلم دون ظلم إذا أطلق الظلم في القرآن فالمتبادر إلى الأذهان أنه الشرك وقد يقال الظلم ولا يعنى به الشرك فهو ظلم دون ظلم وكذلك فسوق الفسوق غالبا يأتي بمعنى الفجور والخروج عن الطاعة ويأتي بمعنى الكفر كما سيوضح الناظم في المثال وكذا النفاق إذا قيل نفاق المتبادر هو نفاق الأول من المنافقين الذين كانوا بالمدينة وما حولها فكفرهم هؤلاء كفر خارج عن الملة اعتقادي يعني مخرج عن الملة وهناك نفاق دون نفاق كما سيوضحه الناظم إن شاء الله واضح؟ قال والشرك قد جاء منه أصغر وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا كمن يصلي لربي ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد كذلك الحلف بالمخلوق من وثن كذا الأمانة والآباء والولد وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتسد اتشركا qad jaa minhu asgharun akwai karamar shirka akwai dalili da ya bayyana cewa akwai shirka karama wa huwa riya ita ce ar-riya akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya kaga kenan akwai ash-shirku al-asghar mimman siwar rahmani ma abadu wanda basu bauta ma ubidu basu bauta ma wa wannan Allah ba amma dai sun yi shirka amma shirkan nan karama ce a gurin maqsadi ne kun fahimta ko lakin qad takbur za ta iya girma tujawizu hadha al-hadd ila al-hadd al-hadd alladhi a'laha وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال عن, عن الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من أنواع الرياء ما يؤدي إلى الشرك الأكبر والكفر والعياذ بالله sai ya ce kaman yusalli li rabbi kamar wanda yake sallah dan Allah dan Allah yake sallah cikin ikhlasi thumma zayyanaha amma sai ya ƙara ƙawata sallar ƙara miƙar da bayan shi a ruku'i da kyau bubbuɗe hannuwan shi a sujudi dan a ce kaiwa na masha Allah ahlus sunna yusalli salata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ƙara rangada muryar shi kyautata ta saboda me lima yara an ilaihi nazirun ahadu lokacin da yake ganin akwai wani wanda yake ganin shi sanda yake yi lafiya lau sai can ya ji wani ya shigo sai ya ƙara inganta ta akwai nau'i na riya a ciki kun gane ko bal ma akwai hadithi cikin musnad al-imam ahmad cikin musnad al-imam ahmad da al-hakim cikin musdarak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal ashe ba zan ba ku labarin wanda ni a guri na abun nan yafi ma masihu ad-dajjal firgici da ban tsoro ba qalu bala qala ash-shirku al-khafi qila ash-shirku al-khafi wa ash-shirku al-asghar lakin ba'd al-ulama man farraqa wa qala wa fassala fi ash-shirk al-khafi ashirkul akbar wal asghar ma'an akwai abin da babbar shirka ce amma mutane ba su gane an gane ku ya ba su gane cewa shirka ce akwai abin da kuma karami kamar yadda cikin ashirkul jali din ma akwai mi akwai karamar shirka ai kamar alhalifu bi ghayrillah lakin qad takunu kabira qad takunu saghira kamar yadda zamu ji to sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne yana sallah wato ainihin sai yake cewa ya komur rajulu fa yusalli mutum ne zai miƙe yana sallah wa yuzayyinu salatahu lamma yara ko lima yara min nazari rajulin ilaihi lokacin da ya ga wani yana kallon shi da wannan isnadin alhaifami cikin majma'uz zawa'id wa manba'ul fawaid ya hassana shi haka nan alhakim cikin mustadrak din shi sahahu wa wafaqahu az-zahabi haka mutun yake yayi sai ce kadhalika al-halifu bil makhluq min wathanin kadhal amanatu wal aba'u wal waladu hakan nan rantsuwa da wata halitta kamar wani gunki mutun yace ya rantsa da gunki kaza amma ya rantsa da gunki kaza inda ma mai bautar gunkin ne kaga ai karara an san shirka ne ko to ya tuba ne misal tubabbe ne harisu ahadin bi islam sai ya ce ya rantse da baki tsohon ba ma guje ne ya tuba jiya jiya ya gama kone layoyin shi sai aka bata mai rai rai ya baci ya ce to ya rantse da bakin maciji sai a ce a'a kai kalmar shahada ba wai ya fita daga musulunci ba wannan ta istithbati ƙara tabbatar da musuluncin nashi kun fahimta ko kadhal amana to haka nan rantsuwa da amana ko can sun yi wannan yayin ce ya rantse da amana ko ya rantse da alkawarin da aka yi da baban shi ko ya rantse da shaidar daurin auren uwar shi gani subhanallah wal aba'u da rantsuwa da uwaye inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi aba'ikum kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wal walad da rantsuwa da da ce ya rantse da dan autan shi ko ya rantse da dan gidan amaryar shi duka bi halatta ashirkul asghar lakin zai iya zama akbar wurin da al-imam ibn uthaymin ya faɗa cikin al-qaulul mufid sharh kitab at-tauhid cewa rantsuwa da wani Allah zai iya zamantowa ashirkul akbar idan daga i'tiqadin mai rantsuwan idan yayi da nufin wannan abin shine mafi girma mafi girma a gurin shi kaga ya, ya fifita shi kan Allah wannan kafirci domin al'asulu ana yin rantsuwa da abin da yake mai daraja to mumini bi shi ba shi da wani mai darajar da ya wuce ubangiji shi yasa Allah ya hana nabi ya hana a rantsi da wani Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da shi annabi cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut aw liyasmut yace kawai halli ka rantsi da Allah ko ka fasa rantsuwa yace man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashrak aga al-kufr wa shirku huna asgharan laysa kabiran kabirai sai dai in i'tiqadin mai rantsuwan ya nuna cewa rantsuwar da yayi dan girmama wadda ta wuce wanda yake ma kowa ne haka wannan ya zamanto rantsuwa na kafirci وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد ده كلمة الشهادة نمتن زي وان ده يمنت الساهي يمنت يقول الرنس وشي سيتي يا رنس إذا بك إما تيجيكو كبر بابنشي تو زي كفارة دفع لا إله إلا الله شين فالساهي يكفر كي يقر كي يقر في القلب معناها دم عن التوحيد إن معنى لا إله إلا الله انتكار نسوا أزوتي يشي wayar tasidu ma'anan nan ya zama ko da yaushe yana bibiyarta irtisad shine at-taraqqub yana bibiyarta daki daki ya tabbatar da cewa ya bar rantsuwa da wani Allah ishara ce zuwa ga hadisin bukhari man halafa faqala billati faqala billati wal uzza falyakul la ilaha illallah a gaina magana kan wanda ba su jima da musulunta sun saba in sun tashi rantsuwa su ce wallati wal uzza su rantsi da lata da uzza ya ce to wanda ya zo rantsuwa sai ya ce wallati ko ya ce wal uzza to sai ya ce la ilaha illallah don ya ƙara tabbatar da tauhidi a zuciyar shi kar ma wancan burbushin na jahiliya ya tasiri a kan shi ونحو لولا فلان كان كيت وما شاء الإله وشئت الكل منتقد hakan nan kamar mutum ya ce laula fulan ba don wana ba da kaza ya faru ba don wana ba da mun shiga matsala kana kaita wa ma sha al'ilahu wa shaita ko ce ba don Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama kaza ko ba don Allah ya so mu kuma kai ma ka so mu ba ya sa wawun ɗin nan alkullu muntakaru duka wannan an ci gyaran shi cikin musa imam ahmad da tirim da nasa'i wani ya ce ma sha Allah wa shi'ita musallama ya ce a ja'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahda kawai ka ce ma sha Allah wawun ɗin muhtamala ce za ta iya ɗaukan ma'anar tasawi za ta iya ɗaukan aksu zalik to a haƙƙin tauhidi ba a buƙatar kokonto da ta yiwu a'a ana fito da ma'ana sariha wadda babu wani gumudi babu wani sarƙaƙiya a cikinta kun gane ku to ba a sa wawo wa haka za kullu lafzin fihi taswiyatun billahi jalla haka ne wa haka za kullu lafzin fihi taswiyatun billahi jalla walakin laysa yu'taqad hakan nan duk wani lafazi wanda cikin shi akwai kamar abin da ke nuna kamanta Allah da bayi amma a zuci mutum ba haka yake nufi ba kun ga zabitin ko ko gurin rantsuwancan ko in dai a zuci yana ganin da Allah da wannan ɗin ɗaya ne a ya zama arni to amma bakin shi ne ya kubce ko sabawa yi da gai ya saba da gayin haka amma a zuci bai kamanta ubangiji subhanahu wataala da wannan halittar ba ko da ko annabi ne to in ya kawo irin su wawun da sauransu to sai a ce yayi ashirkul asra ya tuba daga gare ta in man cewa ya ce la ilaha illallah kun fahimta ko kamar yadda khabibun nan da yazo man man menene yace man man man man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rasha wa man ya'sihima faqad ghawa nabi yace bi'sa khabibul qaumi anta ya hada Allah da manzo cikin damiri guda kaga wannan himayatul mustafa himat tauhid hirsuhu ala at-tauhid wal aqida duk abin da zai dan bada wata kofa annabi sai da ya toshe ta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ke cewa ولا والانتفاء التساوي جاء ثم مكان الواو مج- ثم مكان الواو نصا واهل العلم ما انتقدوا والانتفاء التساوي دان اكوري ديديتو اكوري kamanceceniya tsakanin bawa da halittu a irin wannan gurin na masha Allahu masalan kana so kuma ka ambaci wata baiwa da wani yayi da izinin Allah jaa thumma makana alwawi mm? ijaza thumma ba za a ba hasan jaza thumma makana alwaw ya halatta a sanya thumma maimakon a sa waw maimakon masha Allahu wa shi'ita sai ka ce masha Allahu thumma shi'ita nassan nassi ya zo da haka wa ahlul ilmi man taqadu malamai ba su ci gyaran hakan ba ba su kyamaci hakan ba shi ma yana cikin Ahmad da An-Nasa'i sallama yace walakin qulu masha Allahu thumma sha'a fulan لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان سو ثم تنا فائدة تد جنكري معنى سيد الله يا داما فوقو sa'annan sai wani ya ga dama mashi'atu fulan murtabitatun bi mashi'atillah laula mashi'atullahi lama sha'a fulan walau sha'a lam yakun li anna Allah subhanahu wa ta'ala ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun ma shi'tu ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن أم فهمتكو تون يسا ثم تون باب ليفي والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا النفاق كل على النوعين قد يرد hakan nan ya magana kan shirka ne ko ya dan buga misalai kan ashirkul asghar shirkun duna shirka to sai ya ambaci shi ma nan kufurun duna kufur zulmun duna zulmun fuskun duna fusk aw fusukun duna fusuk sai ce wal kufru wal zulmu fa'ala da kafirci da zalunci wal fusuku hakan nan fasikanci kazan nifaqu hakan nan munafinci abu hudu kenan kullun ala naw'ain qad yaridu duka yana zuwa kan nau'i biyu akwai akbar akwai asghar فالكفر بالله معلوم ومعلوم وسمي بالكفر القتال الذي الإسلام لذي الإسلام يعتمد كو يعتمد kaga kafirci kafirce ma Allah ma'lumun ko ai yanzu muka ji nau'ukan shi guda hudu wannan an ce ma fir'auna kafiri ka san kafiri ne na asali in an ce mawa shaidan kafiri kafiri na asali su abu jahal an ce musu kafirai kafirai ne na asali su abdullahi bin ubayy ibn salul an ce musu kafirai kafirai ne na asali kaga nau'ukan hudu kenan kufru takdhib wa kufru al-inad al-juhud wal-inad wan-nifaq to sai yace amma fa wasummiya bil kufri al-qitalu li dhil islam ya'tamid an sanya ma an ambaci yaƙar wanda yake ƙudurin musulunci da cewa kafirci sibabul musulmi fusukun wa qitaluhu kufr fada da kafiri eh, fada da musulmi musulmi da musulmi su fada annabi ya kira shi kafirci amma ba irin kafircin su fir'auna da shedan da abu jahal da munafikai ba kun gane ko shi wannan kufurun ne duna kufur yaƙi da musulmi kamar yadda ya zo a hadisi cewa la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kaga shi ma wannan kafirci ne wanda yake kufrun duna duna kufur saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa in an samu mutane guda biyu suna fada da junansu ko bangarori biyu suna fada da junansu ai musu sulhu wa in ta'ifatani sai yace minal mu'minina qatatal iqtitali suke shi dai nafsu shay'in da aka ce wa qitaluhu kufur gashi nan kuma lam yasli bil iman minhum bi Allah bai fidda musu sunan musu imani ba sai yace minal mu'mini hakan nan manzo sallama yace ibni hadha sayyidun yani al-hasan ibn ali ولعل الله أن يصلح به بين الفئتين العظيمتين من musulmin wa minal mu'minin yaƙi suke da juna annabi ya kira su fi'atayn azimatayn ma daga cikin mu'min da ka cewa wa qitaluhu kufrun huwa kufrun duna duna kufr tunda gashi nan Allah ya tabbatar da imani kisa ma har ya kai ga kisa ma an Allah ya kira shi mu'min cewa ayar da ta yi magana kan kan diya faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan min akhihi ukhuwatu ad-din ake nufi can ma da ya gama bayani kan masu yaƙi da junansu sai ya ce innamal mu'minuna ikhwa jaddada lahum ismal iman marratayn an fahimta ko to kaga wannan araddi ne akan khawarij da mu'tazila babu shakka iqtital bainal muslimin kabiratun min kaba'ir dhunub ma'a dhalika ba akafartar da su ba kenan khawarij suna kan bid'a da ƙarya da suke cewa wanda ya aikata babban laifi ya kafarta murtakibul kaba'iri mushrikun la la la ba mushriki bane yake lakin mukhti'un wa fasiq istatab Allah ya ga dama ma ya yafe mushi ghafara Allah lana jami'a sai ke cewa wa zulmu للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق منه الغش والحسد zalunci wasfun lishirk lishirki wasfun ko sifa ce ta shirka inna shirka la zulmun azim wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin yani mushrikin na'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun يعني بشرك كما فسرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أطلق في تظالم الخلق سأنسي أكي إطلاق اللفظ الظلم أتكن cuta da juna suke majunansu da kahlitu suke majunansu minhu daga cikin nau'in zalunci karami al-ghishu wal hasad al-gush yaudara cikin kasuwanci da hasada zalunci ne ce falata zalamu daga falata zalamu daga cikin ma'anai shekar mai karka cuci dan uwanka amma ba ana nufin shirka ana nufin shirka ba ba ana nufin shirka ba wal fisqu fi wasfi iblis al-la'in ata wa qadhifin ma'anil islam yabta'idu كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لما يعد أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنين ومن إن حدثوا فندوا والفسق فاسقنتي في وصف إبليس اللعين أتى يازو أقول صفة إبليس واند أكا كورادة رحمة الله أن سبنتاشي دفسوق دتشيوامي ففسق عن أمر ربه فسق هذا الفسوق فسوق أكبر لأنه كفر كما قال سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لكن في سورة آه يعني الكهف قال ففسق عن أمر ربه فكنن wannan الفسوق الأكبر تو قاذف wanda yayi kazafi yayi wani kazafi da zina wal iyad billah ma anil islam yabta'idu shi ai kaga bai nesa da musulunci bai zama arni ba amma shi ma an kira shi fasik domin ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun to kaga ulaika humul fasiqun ba daidai yake da fa fasaka an amri rabbih ba an fahimta ko كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لما يعد أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنين ومن إن حدثوا فندوا كذا النفاق هكذا منافنتي أتى في الكفر يازو لفظ منافنتي أكمي وإن دسك كافرين أقبحه وإن شيني مفيمون يعني أكبر وأشنع وأفظع ونفاق الكفر وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام تنقوي كافرتي يبين شيء شيء مسلمين من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن كذا النفاق الأكبر اليوم النفاق الأكبر zamanin annabi sallallahu da an ce almunafiqun ana nufin waɗanda an san su kawai arnani da rigar musulunci akuya da fatar kura a fuska Musa a cike Fir'auna وجاء في وصف ذي خلف لما يعيد أما لفظ منافنتي يازو قلن سبان تودن لسكي سابع الكواري أو خاصموا فجروا كودن لإدن سنة ركتي سنة وچا إياكا شما منافكين كومتي ينا دا صفة منافنتي تند حديث ياهن أي مي إطلاق النفاق سياها راسو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها daka makareci baka ce munafiki ka zalunce shi me saba alƙawari ba munafiki bane me cin amana ba munafiki bane me wuce iyaka gurin rikici ba munafiki bane har sai ya hada su lakinnaha tastalzimu ba'daha ba'daha ba'da sashin suna luzumta sashi idan mutum zai saba alkawari in ya zo ba da uzuri zai wuya in bai yi karya ba ya ce za ku haɗu gobe sai ya ƙi haɗuwa ya ƙi zuwa inda da gangan ya ƙi zuwa to in kuka haɗin ce mai me yasa bai zo ba ta yin ba sa'a ba sai ya sha rota to kuma nan ka ba shi amana ba lalle ya riƙe ba duk kuma in kun tashi rikici ba zai tsaya inda aka iya abin da ya faru ba tunda ya saba karya to suna akwai haɗari da mutum ya goge cikin sifa ɗaya cikinsu to duk sauran za su biyo shi sai dai wani ikon Allah amma dai sai ta bayyana sannan za a ce munafiki kun fahimta wayyib wa'ahadu na'am wa'ahadu ghadar ko waɗanda idan sun yi alkawari su yaudara wal kha'inina da waɗanda suke masu cin amana wa man in haddathu fanadu hakan nan wanda idan sun zo magana sai su yi ƙarya فند يعني كذب نعم نعم أحسن الله إليكم ثم قال باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن النهي بفعل المعروف وحيثما نفي الإيمان في أثر عن من عصى وإلى التوحيد قد عقد فالمستحيل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يستعيد أو المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا أكون أحب أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجاني الأخوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو نعم باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي باب مما جنا أكن ma'anar wasu nusus na alkur'ani ko sunna waɗanda suke zuwa da kore imani daga sashen wasu masu aikata manyan laifuka me wato ana nufin ya zama arne kwata-kwata typical kafiri ko kome ake nufi sai ce wa haithu ma nufi al-imanu fi atharin amman asa wa min at-tauhid qad aqadu fal mustahillu aw al maqsud faraqahu imanuhu halat al-isyani yasta'idu أو المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا lokacin da kaji an kore mawa wani imani a cikin wani athari cikin wani hadisi daga wanda ya aikata laifi babba inda ya kasance wa min at-tauhid qad aqadu mutane ne wanda sun yi kuduri na tauhidi mai tauhidi ne mukhlisin kuma sai aka ce san da yayi wani laifi wanda shi wannan laifin baya cikin nawaqidul islam kun gane ko to sai aka ce kuma bai da imani to abinda ake nufi fal mustahillu ana nufin mai halatta abu ne ana nufin mai halatta abu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutun ya halatta san kai da hassada da ƙyashi to shine sai a ce bai da imani wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa idan mutum ya halatta ma kanshi cutar da makocin sai a ce to wallahi ba mu'mini ne ba awil maqsudu faraqahu imanuhu halatal isyan yasta'id ko kuma abin da ake nufi imanin nashi ya rabu da shi a daidai lokacin da yake saban Allah ne ya ba'idu daga baya zai hayo imanin nashi zai dawo ku gane ko wasu malamai sun faɗa haka kamar a faɗin shi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو وهو مؤمن to nan gurin wasu malamai sai suka ce abinda ake nufi nafiyul iman bi ma'ana tajannubuhu janiban tajannubi janiban hatta yantahi min hadhihi al ma'siyah halata shurbil khamr halata zina wa halata sariqa falaysa bi mu'min sai suka ce ma'anar shi kenan za a kore mai imani a daidai lokacin da yake saban Allah faraqahu halata ko halar tikabihi tilka al-ma'siya thumma ya'udu ilayhi ba'da dhalik sai ke cewa awil muradu bihi nafiyal kamal wa hadha huwa al-asah ko abinda ake nufi kamalar imanin aka kore ba dukkan imanin ba aka ce imanin zai koma gefe har ya ito in ya mutu a cikin wannan saban kaga wasu za su samu kaikayi a ransu ko za su iya cewa ya mutu ba imani kaga wannan kuskure da haka sai dai a ce ya mutu ba da cikakken imani ba shi ko raga mashi ba ta hannunka amma arsalnaka alaihim hafiza yaje kai mai addu'a ka yumkin Allah ya gafarta mashi مفهوم تذاك كمال الإيمان ne aka kore wa an tafsiriha ba'd ahli al-ilm qad qasad tafsirin shi da hakan da cewa an kore kamalar imani ne wasu daga cikin ma'abota ilimi haka suka yi nufi wa hum humul aktharu min as-salaf wa huwa al-mu'tamadu inda al-mutaakhirin cewa an kore kamalul imani ba wai dukkan imani ba al'imamun nawawi cikin alminhaj ƙarƙashin wancan hadisin na layazini zani hina yazini wa huwa mu'min alhadith ya ce haɗa alhadithu min makhtalafa al'ulama'u fi ma'ana falƙaunu sahih alladhi qalahu almuhaqqiqun anna ma'anahu la yaf'alu hadhihi alma'asi wa huwa kamilul iman idan nafiyul iman ya ambaci wasu daga cikin bayanai da ma'anoni da wasu malamai suka ambata suka ce za a fudda mushi ismul madhi alladhi yusamma bihi bihi Allahu awliya ya ayyuhal ladina amanu da kaza to yanzu bai shiga ciki ba dan tsawatarwa an fahimta ko sai dai a kira shi zanin kira shi fajir kira shi shari ba za a kira shi mu'min ba a daidai wannan lokacin amma ba ana nufin imanin zuciyan shi an fudda mushi shi ba an gane wasu ka ce ma'anar shi za a fidda mai basira ta masu imani wannan takallufi yanda dai muka ambata kawar yanda shi da kanshi nawawi ya ambata cewa as-sahih annahu yunfa anhu kamalul iman sai yake cewa nane takunu arhaba dan hakan ya zamanto yafi tsoratarwa amma an nukaffirahu mu ce shi kafiri ne faqad radadna ala alqur'ani idh naji Allah sarki wanda ce in muka yi haka mun ba qur'ani martani tunda dai a qur'ani muna samun an athbata Allahu lil jani ukhuwa Allah ya tabbatar wa mai laifi dan uwantaka ta musulunci shine aya da muka karanta a su faman ufiya lahu min akhihi shay'un al-ukhuwatu al-imaniyya al-islamiyya ake nufi ana فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان والإيمان كما الله يتبتر وميلي في سونا دا صفة عينهم واتو إيمان الله يتبتر مشي دا صفة إيمان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا غاشا أتنكما أنت وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أما أنا أكتي وإن ضائفتان من المؤمنين قد تتلوا فأصلحوا بينهما daga karshe yace innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun daga ma rufe ta rahma yurja lahu rahma an gane ko ma qala fihi kafirun wa'adu Allah bai kira mai saban Allah da cewa kafiri kuma maki ba ya kira shi mumini ya kira shi dan uwa yani na musulmi wannan shine aqida ta ahlus sunna khilafan lil khawarij wal mu'tazila ad-dallal ad-dallal na'am
السلام عليكم باب التوبة وشروطها وتقبل التوبة لو قبل هج- قبل حجرية في صدور من كل ذنب لا له أحد شروطها يأخذ الإخلاء مع ندمه ولا يعود له بل عنه يبتعد وإن يكن فيه حق الآدمي فتحل إلا حيث أمكن وليعرض له القول
na'am babun at-taubatu wa shurutuha tuba da kuma sharuɗanta tuba wajibi ce daga dukkanin zunubai har shirka mutum ya tuba Allah yana iya karɓan tuba shi ga kafuran da ke ƙona mutane a wuta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ainihin cikin suratu al-buruj ke cewa إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم لم يتوبوا كما تلتوا بقى الله يمسو ibn Abbas ya ce to waye zai tsiratar da mutane ya fudda musu tsammani daga rahmar Allah ba'da hadhihi al-aya ga saharatu fir'aun da safe kanu mushrikina sahara da marece fasaru mu'minina awliya lillah azza wa jalla وتقبل التوبة تعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب نهله أحد أنا كربان توبة كسني أنا كربان توبة كافن دي ري تزو تي واتو أينهن تدنغ ينقرم بتا لغا كرجي شين قبل حشرجة الصدور كافن كرجي يدنغ زافافا كوينا موس أوادا فترين شين غرغرة كو min kulli zambin ana yin tu ana karban tuban nan daga kowane zunubi na lahu ahadu da wani yake iya aikatawa hatta al-kufr hatta shirk mutum ya tuba shike fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa ikhwanukum fid din su fir'auna ma amusa tallar tuba fa qul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakadhaba وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله يا جامع كانش ما جاو متو تكليف عند متنجك يتوب الله ذكر شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد ذكر ثلاثة شروط يا دم أوانا شروط توبة الإقلاع ديناوا شنو إقلاع يا كتيوا فتشريوا kana cikin laifin bari ma'ana da min tare da yin nadama na biyu wanda kai a baya ma kana nadama kana roƙon Allah ya, ya gafarta ba kaga an gyara yanzu an gyara baya saura gaba shine wala ya'udu lahu na uku shine karya tunanin komawa cikin laifin amma ya tuba yana jiran an jima ta yi ya ƙara yi to ba a haka ka tuba da niyyar ba za ka ƙara ko da daga baya shaidan ya yaudare ka kayi ba a cewa tubar baya ta tashi a ai manzo Allah sallallahu akwai hadisi cikin bukhari ko ci aznaba abdi dhanban bawa na yayi laifi fa alima anna lahu rabban yaqbalu tauba sai ya san da Allah yana da yana karban tuba ya tuba fa qabila Allah aw fataba Allah alayhi thumma aznaba dhanban kai har karshe yace wale abdi ma fa'ala an gane ku to wani mataki ne bawa zai kai a ce kai je kai abin da ka gada kuma ba zai iya abin da ya gada man ba tunda wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi in Allah ya riga ya karbe ka ko kai niyyar sabon Allah sai ga ka kasa ai shi yasa kaji su Uthman an ce musu ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ni a ce mun mana misali wai ko kai an gane wani aka ce mai lalacewa zai sai mutum ya kai wani matsayi Allah ka datar da mu to shine sai yake cewa a kaga ya faɗi sharuɗa guda hudu bal anhu yabta'id ya nisanci laifin wa min al-ibti'ad an yatruka ma yad'uhu ilai in abokanai ne ya nisance su wanda za su iya mai da shi gidan jiya kai ko hanya ce da ya san inda yana binta wannan laifin sai ya to ya nisance ta kai garin ma an ta kama ya bar shi ai kamar labarin wancan bawan Allah ko so da wanda ya yi baƙi ƙaurin suna cikin saɓon Allah dole ka samu yana da wasu abokai masu hutun zira shi so da yawa wani in ya tuba ma innan izgilin da za su dinga mai kai ma'ana fa ya ɗaura zani fa haka suke cewa ya zama mace yanzu tun da ya bar sare-sare da waye tuba ƙauraye to wanda ya ɗaura zani sai ga wata rana kawai shi ma an koma gidan jiya to matsalar ka tuba ka koma kuma ƙara dawowa kake da wahala الذين آمنوا كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم to shine ai matsala sai kaga an samu ziyada in ka tuba ka kiyaye tuban nan taka to sharadi na hudu wa in yakun haqqul adamiyyi fatahallal haythu amkan wal ya'rid lahu al qawadu idan ya zama haƙƙin ɗan adam ne kaci kai dan dogon hannu gare ka taba kayan wani yana da haɗari to in ka tuba kuma kai ka dan yi sace-sace ka dan kakkau da ajiyoyi to sai mutum ya fata halal ka je ka nemi yafiya shine at-tahallul ka nemi ya halatta maka ya yafe maka abin da kai haithu amkana in zai yiwu akwai wanda ka san ba zai ya tare a daji ya tare a birni ya sace na yaro ya sace na babba ya sace na mace ya sace na namiji ya sata a tasha ya sata a cikin mota wanda ba su kara haduwa ba sa'a ba sai ranar alkiyama to kaga shi wannan tuba shi da yawan sadaka da yawan istighfar tara lada da yawa wanda an je can ya biya wancan kuma Allah ya ga dama ya biya mai kai na iya yiwa Allah ya yarda da tuba shi ya gazgata ta to sai ce wal ya'rid lahu alqawad ya bujuro mai da qisas qisasi kaga akwai iwad a ciki iwad shine biya ko in motan shi ya satan mushi ce to yanzu gaskiya na tuba amma motan nan da aka nema aka rasa muka ta cigiya ni da kai to ni ne na dan kawo da shi yanzu za a mai kuɗi in biya ko a yafe mu da kunyar lahira kwara ta duniya ko al-tabi ibn al-qayyim ibn taymiya shaykhul islam ko wata magana shi cikin majmu'ul fatawa cewa idan kana tsoron alaka za ta iya lalacewa har abada ana kallon maslaha da kuma tunkuɗe mafsada duka al'amura ana kallon su da wa'annan fuskokin dar'ul mafsada wa jalbul maslaha in ya zamanto haka ne kila wani bata mai suna kai cikin mutane kuma ka zo ka ce wani da Allah ka yafe mu ni ne na ce kai kaza ne ba zai fahimce ka ba za a samu matsala ce kana iya kakkaje ka same shi amma kuma ya fi wahala wannan duk inda ka je ka bata mai suna ya ka je ka karyata kanka ce layi jama'a alega kwanakin nan fa da ana cikin shan shayi na ce kaza tsakanin da Allah karya niki shikenan za a ma dariya za a ma kaza za ba komi amma za ka samu kusanci da Allah wa ridwanu min Allah akbar an fahimci wannan ku duk inda ka san ka saba ma wani ka je ka nemi yafiyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat law man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham a lahira babu dinari babu dirhami bil hasanati was sayyiati za a biya to kaga ko ayya ka san yanda ka tara lada kuwa kila ma ba wani lada kirki gare ka ba aje a kwashe ma ita ranar lahira ka banu ai wal azabul akhirati akhza wannan hadisi yana cikin bukhari tayyib to as-sihr wal kihana la'alla ya dau lokaci ko da na so mu tsaya kan khilafa sati mai zuwa mu karasa amma muka bar shi haka yana iduwa duka sati mai zuwa insha Allah sai mu bar shi sai mu tashi hukumu sihri wal kihanati wat tanjih سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله